عليها من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna sha ɗaya ga watan bakwai watan rajab hijirar malibi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai suna masjid umar bin al-khattab a ci gaba da darasin littafin a tajiridu sahih wal hadith al sahih wanda babban malami a shekh ahmad ibn al-zakif az-zabidi ya yi ikhtisarin shi daga tsayuwar jami malamin da ya wannan aikin ya rasu hijira tana da shekara 800 da gomiya tara da hannu 800 da gomiya tara da uku hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina allah ya tsayar shi da rahama karatunmu zai ci gaba hadithi na 800 da talatin da bakwai ne ko da ashirin da bakwai ko da ashirin da bakwai ɗari takwas da ashirin da da takwas ko tattakilan lambobin suke shan bamba insha Allah yana ƙarƙashin dai babin kubil budini babar da zai mana bayani a kan kubil budini hukuncin hawan dabba ta hadaya hukuncin hawan dabba ta hadaya mun san cewa akwai wajibci na yanka abin da ya sawwaka na daga dabbobi na ni'ima ga dukkanin mutumin da ya aikata nau'i na kirani ko kuma tamattu'i banda mai ifradi wanda dama nau'ika daga nau'ika na haji kenan ya kasu gida uku ko dai ifradi zallan haji ko kuma kirani hajji da umara ba tare da an warware ba ko kuma tamattu'i hajji da umara amma tare da warwarewa bayan an yi umara to dukkanin wanda ya aikata tamattu'i ko kirani ma'ana wanda abu laburo ɗaya hajji da umara to akwai wajibcin yanka dabba a kan shi dabban nan da karakumi in yana da hali shi ne afudal in bai da hali sanuwa ita ce afudal in bai da hali kuma sai kenan tunkiya ko kuma akuya shi yasa Allah ma sai ce ba masai sara min al-hali abin da ya sawwaka na daga dabba wanda take ta hadaya in kuma ma bai samu hali ba wala Allah babu kudi a tare da shi wala Allah dabbobi sun kare wala Allah da akwai kudin amma kudin guzuri ne inda zai sayi dabba zai samu takuruwa to kaga Allah subhanahu wata'ala babu tsananta addini ga kudin ma amma kudin akwai abin da yake aure akan wannan kai da kanka mabukaci sai kaga kudin guzarin ka yawa karamci to yanzu shikenan sai kai azumi za ka yi azumi uku a can sai kuma ka dawo ka karasa azumi bakwai kenan azumi goma za ka yi ga wanda bai da hali ko kuma wani dalili ya hana shi to ita wannan dabba din ta hadiya lokacin da aka siyo ta aka ba 'yan kore za su kora ta a wancan lokaci da ke nan mi za a saya a ba ma dubu a ba 'yan kore su koro to yanzu shi wannan ɗan koren da zai kada dabba ɗin daga garin ku zuwa can tunda kowa zai siyo sai a yi ayari kaga za a haɗa tilin kenan to shin ya halitta ya hau saman wannan dabba ɗin ko bai halitta su zamanin jahiliya kenan suna kyamatar hawa to shin yana halitta hawa ko kuma a tatsi madaran misali shi ne ce kenan rukubil budini عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها فقال إنها بدنا فقال اركبها فقال إنها بدنا فقال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية دقا أبو هريرة أن قال ذا أغريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kore da dabba ta hadiya fa qala kaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka hausa manta saboda shi yana kora take ne na kasa fa qala innaha badana sai ce ai dabba ce ta hadiya fa qala kaba yace hauna ce fa qala innaha badana qala kaba yace ka hau wailak kai canka fi thalitha wata in a cewa irkaba na uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce wailaka kai canka awfi tsaniya ko kuma a na biyu ya nafsa sai ce mushi wai da kai canka wannan ya nuna halaccin hawa dabba wadda take ta adaya sannan kuma manzo salasa ya gaya mushi wailat malamai suka ce ɗayan biyu ko dai maimaita cewa da ya yi inna abadana a nafsa sai gaya mai wannan halla ya ƙara faɗi ya gaya mai wannan sai aka gaya mai wannan don ƙwanƙwasa kan shi to ita kuma kalma ta wailu tana ɗaukar ko kwari a wutar jihannama ko tsanani ko azaba ko yin allah wani ko kuma a za a iya haɗi ma mutum don sama da kenan tausaya mai ko kwankwasa kan shi kenan a nan gurin manzo salasa in ma don waɗancan manufofi ne to kaga manzo salasalam ƙarshen rayuwar shi ya ce allah dukkanin wanda na yi mashi wata addu'a Allah ka sanya ta zaman turama da alkhairi a gare shi kuma zai yi yiwa nan sa ya ce mai waila ka saboda wahala ma'ana wahala ta tabbata gare ka da Allah nan sallallahu alaihi ya ga wahalar da ya sha yana kore da ita sai ke tunanin cewa kenan bai halitta ya hau ko kuma nan sa ya ga mushi haka saboda wancan itikadi na zamanin jahiliya dan kai kamancece ne da sa'ima dabbar da mushrikai suke barin da ba a hawa ba a abin da kinsa a ce ta gunki ce to dan manzo sallallahu ya zama ya nuna musu kenan halaccin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mai wailaka irkamha ka hau akwai hadisi mafi fitowa ne daga wannan akan bai sai da ali ana karin ra'a ga shi kamar da Imam Ahmad ya fitar a cikin Muslim lashi ja hal yankamu rajulu hal yahu wai mutum zai iya hawan dabba hade shi sai sai dina ali ce la ba a tsakarkana rasulullah sassai muku bi rijali yamshuna fi yamshuna da hakika nan sassai ka wucewa wasu mazaje suna tahiya kafa cikin abin da aka umarce su na daga dabbobi sai su dinga koro suna tahiya kafa annabi sassan sai umarce su da cewa fa ya'muru bi ruku sai umarce su su hau kaga kenan annabi sallallahu ya ga yan koran da suke korarwa suna kora kawo sai umarce su su hau kaga wannan ahili ce cewa ya halitta hau sannan kuma gefe ɗaya saba ma waɗancan mutane na zamanin jahiliya shi yasa in ma guda hudu in banda imam ahmad bin hanbal duka sun tahi akan cewa lalle ya halitta mutum ya hau saman wannan dabba haka kuma amfanuwa ma da ita tun da dama ta sadaka ce wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi da kitabul hajj babu tasbirin taqalidun na'al hausaya babu halayyarsa fi waƙafi bi waƙafi mutumin da ya zamanto ya sa abu waƙafi zai iya amfanuwa da waƙafin misali kai ne ka sa wannan rijiyar na sa ta a matsayin na ba da ta waƙafi na sallama ta za ka iya shan ruwan famfan ko kuma rijiyar misali kenan kai ne ka sadaukantar da wani abu waƙafi to kai da ka sadaukantar ɗin yana halitta ka yi amfani da shi yana halitta sau da haka rijiya ce kasa ta wakafi fi sabilillah kana iya amfanuwa da gida ne kasa shi wakafi kana iya amfanuwa dabba ce ta hadiya kaga za ka iya hawa alhali kuma ka bayar da ita ya bayyana shi ne kenan a adab babu ma ja fi qawli wailaka kenan fadin cewa wailaka babu man saka guduna ma'ahu hukunci wanda zai koro hadiya tare da shi wani nau'i ne daga nau'in hajji mutumin da ya harama da aikin hajji amma yana tare da hadiya shi wannan nau'i na shi wannan mai sunan shi daga nau'ika na aikin hajji na irani kira عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وآلى فساق ماء الهدي من ذو الخليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم هل بالهدي فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الهدي فكان من الناس من آلى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يقل لشيء هرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليهلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا رجع إلى أهله daga ibn umar yace tamatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tamattu fi hajjatul wada hajjatul wada an ce atamattu kenan a luga ya hada wancan a yare na magabata da sahabbai tamattu shine hajji da umara abu da gudu daya saboda haka ana kiran tamattu wanda yake tamattu istilahi da kuma wancan tamattu duk kirani duk ana kiran kirani da tamattu istilahi da sunan kenan tamattu tunda Allah ya ce fa man tamatta'a bil umrati ila al hajj kaga kirani ya shiga tamattu ya shiga kenan aka ce tamatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajj yayi muce ne kirani wa sallallahu alaihi wasallam kenan nan kirani ake yi wa ahada kuma ya koro hadaya fasaka ma awul hadiya ya bada hadaya fasaka ma awul hadiya ya koro hadaya tare da shi annabi sallallahu ya koro hadaya raqumma 100 daidai ya soke da hannun shi raqumma 63 sai da na'in ya soke mushi ragowar sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna in Allah ya hore maka abu karka takaita kanka lalle kowa da gurgurdan yadda ubangiji subhanahu wataala ya sa hale mushi hanyar shiga aljanna in Allah ya hore ma ka ji hanya ka sai dabbobi masu yawa lalle ka sai dabbobi masu yawa dukkanin waɗansu abubuwan da yake da alaƙa da addini kai wanda yake mai yawa Allah ya hore ma zakatun fitr ka sai tan na shinkawa na maka na kaza tun ka raba ma makwabtanka da wannan ɗinka fa man tasawwa khairan fa huwa khairul la misali kai ne zaka yi azumi kasuwa kana da dukiya sai ka gaza azumi ko kake da wata rashin lahiya da ta hana ka ba dole ba sai mutu za ka hudda kana iya hudda buhu buhu ko leda leda ta maka misali duka wannan duka alkhairi ne ba man ta tsawa khairan ba ba khairun la fi hajjatul wada'i hajjatul wada hajjatul wada me yasa aka kira ta da hajjatul wada na menene sababin kiranta saboda na'am kenan wadi a fiha annas yayi ban kwana yace la'alli la alqakum ba'da ami hada kenan hajjita ban kwana saboda yayi ban kwana da al'umma bil umrati ila alhajj a shekara ta goma saqa wa ada fa saqa ma wal hadiya min dhul hulayfa daga dhul hulayfa daga miqati kenan wa bada rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fa halla bil umra sai daga murya da labbaik allahumma umratan ثم أهل بحج لبيك اللهم عمرة وحجا كنا يجمع فتمتع الناس متاني ما سكي تمتعي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى أتكين صحابي نقول دي أقول وليا فسا من أهدى فسا الهدى سيقول هديش ومنهم من لم يهدي أقول وأن كما بيسي هدى فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم jama'a ke zo maka ƙalalin nasi da ya gabato maka sai ce mu mutane man kare minkum ahada duk wanda ya sai hadiya fa inna wala yahmilu shay'in haruma minhu baya halitta a gare shi duk wani abin da ya haramta gare shi lokacin da ya harama hatta ya qadi hajja saboda haka ba zai warware harama shi ba har sai lokacin da ya idar da haji wa man lam yakun minkum ahada wanda babu hadiya tare da shi falatuf bil bait to je tsawafi a ɗakin Allah wa bis safa wal marwa ya yi tsari tsakanin safa da marwa wal yuqassir sai kuma ya sese wal yahlil sai kuma ya warware wannan niyya tashi bayan ya da umara ka ga kenan tamattu'i tamattu idan gura an ce kenan bare kubbil baiti sai aka kasa bane marwa ba tare da ambaci ba ne kamar sun ba ta lajiyar aswad ba tare da ambaci ba raka biyu a makamu ibrahim saboda ai duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke da alaka da tsawafi shi yasa kawai sai aka ambata waɗannan ababe din kenan wanda su ne rukunai na umara sun malihilla bil hajji sannan kuma ranar takwas ga wata sai ya daga murya bil hajji kenan da ya harrama da hajji kenan wanda shi ake ce mata mafi fa man lam yajid hadiyan wanda kuma bai samu hadiya ba wanda zai yanka dan godiyar Allah subhanahu wataala amsa ni'ima na tamattu ko kuma kirani fa la sum salatata ayyami ya azumi kwanuka uku fil hajji a lokacin a fil hajji kenan a lokacin da yake a hajji kenan yake cikin aikin hajji ko dai ya zama toyi wannan azumi ran shidda ga wata bakwai takwas kaga shidda bakwai takwas ko kuma biyar shidda bakwai takwas kenan biyar shidda bakwai takwas tara shidda bakwai takwas tara misali kwanuka uku kenan sau da haka kenan ya zama toya yi wannan azumi filhaji wasu matan idan raja ila ahali kuma guda bakwai lokacin da ya dawo zuwa ga iyalin shi wannan ya nuna shar'an takoro hadaya sannan kuma dukkanin wanda ya tsawo tare da hadaya shi abin da yake kan shi shine yin kirani sannan yana daga abin da aka shar'an sama mai kamar da mai kirani yanka abin da ya sauwaka na daga hadaya sannan kuma hadayen nan zai sai abin da yake ya sauƙaƙa in kuma babu hali ko dai rashin dabba ko kuma rashin kudin saye ko kuma ƙaramcin guzurin saye to kuma sai azumi guda uku a can bakwai kuma lokacin da ya zamanto ya dawo gida wannan yana nuna mana sauƙi na addinin musulunci ta yadda ba tsananta ma mutum ba dole sai wancan za ka iya samun mutum ga kudin amma kudin guzuri ya mushi karamci to kaga sai ya aikata wannan duk ɗaya amma inda hari to mutum ya zama to ya sayi yayi kuma ya fara da babba ya yi maimakon karama kar ya zama kana da kudin rakumi a sabko ƙasa kamar yadda mafi yawa za ka zo su sukan fifita wannan sai a sai ɗa abin da ya sauwaka kenan na karamar dabba alhali kuma allah subhanahu wataala ya hore maka kuma kambacin layyarka ne saboda ba wata layya da za ka yi a can wurin kai da ka zai dabba hadiya ba ka da layya in ma ka ji an kira dabbar hadiya da layya wannan a sunan yanka ta ne da ake yi kamar yadda ake yanka layya a ranar goma ga wata amma an ka ga mai hajji ya yanka layya kenan sai dai in mutanen gida ne iyalinka ka yanka musu saboda haka wannan hadiyar ita ake kira da layya kenan da udhiya an ka ji an kira da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to wannan hadiya ke ita ce aka kira da wannan walaikun salam zai eh a wannan rana ta farko shine wanda yake akbar zai yanka kenan bayan ya je ya jiwa ya dawo da shi mai azumi kenan bayan nan kafin lokacin da ya harama da haji duk yana iya yi da zarar ya harama yana iya yin wannan hukum in ya so kuma daga baya yana iya tsura bayan ya gama ke sai cika bakwai
wannan to idan ya zama na mutum sai bayan ya yi zan ya yi azumin inda kamar in ya harama a yana iya yi to sai ya bayan ya gama azumin guda uku kuma sai samu yalwar mai yake suna yanka hadayar yana iya hada ne ya zai iya hadawa ya zai iya sau da ita hadayar ko ba komi ko ba komi zai iya yankawa a babi wanda yake na sadaka da kuma yin abin da ya halitta wannan zai yi duka fadala ce na ya zai azumi ke nan guda bakwai saboda ai kaga azumin muka guda goma ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu mana shahara wa kallada bil hulefa thumma ahrama wannan babin zai bayyana mana hukuncin man ash'ara wanda ya tsaga ya kyasta alama ga tozan hadaya ash'ara shine tsatsa tozan hadaya doro ko kuma tozo na raƙumi ko kuma sanuwa ta hadaya wa qallada kuma ya rataya mata wani abin rataye kama aka rataya mata takalmi a wuya ko kuma wata igiya da za a tunka ko da kaba ko kuma wanda za a tunka da auduga bizul hulefa sun ma harama azul hulefa kuma sai harama an al-miswar bin makrama wa marwan radiyallahu ta'ala anhuma qala daga miswar bin bin makrama wannan sahabi ne na manzana sassalam ya tabbata yana da suba wa marwan da kuma marwan tsarikun juna ne amma marwan shi bai da suba tsarikun juna ne amma shi marwan bai da suba radiyallahu anhu ma qala kharaja nabi sallallahu zaman al-hudaybiya annabi sallallahu alaihi miswar a shekarar da hajjaj ya tsare makka ya dinga kai farmaki ga su ibn zubair a shekara aka jefo dutsi daga wannan majaujawa yana sallah sai dutsen ya take shi bayan kwana biyar ya rasu yana sallah dutsen ya zama shine wannan dutse kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-hudaybiya annab sallallahu ya fita zaman al-hudaybiya zaman al-hudaybiya shekara ta nawa kai sulul hudaybiya na shekara ta shida min al-madina daga madina fi bid'a ashara mi'a min ashabi cikin sahabbai dari goma da wani abu kaga kenan dubu da yankatan da aka ce dari goma kaga ai dubu sannan kuma da ɗan sama kaga su ne dubu ɗaya da ɗari hudu hatta ya za karo bi zulhulefa sai da suka zo zulhulefa kallada nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiya maki salasalam sai rataya ma hariya alama wa ash'ara kuma sannan ya kyasta tozanta shi ne ishar ke da an yatsa ana fi ahli janabai ne da ba'ir hatta ya sila damaha ka kyasta ka kyarda wani abu ta yadda hajjini zai zuba a tozan wannan alama ce da take nuna cewa dabbar ka sadauka ko da salwanta ta yi taɓaci kenan an san dabba ce wadda take ta hariya wa harama bil umra kuma ya yi harama da umara sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kenan yadda manzon sallallahu yadda mai umara ma yakan kenan ba da wannan hadiya kaga aya nan sallallahu sun koro hadiya su kuma alhali umara ce za shi umara ce za shi ba hanshi bane ba wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a babu shuruɗu fil jihad wal musalaha ma alil harbi saboda sulhu da aka yi na hudaybiya da kafirin dan nuni akan cewa akwai sharuɗa da ake kiyayewa da kuma sulhu yarjejeniya ta tsakanin musulmi da kafirai ko ƙasar musulmi da kuma ƙasa ta kafirai wannan abu ne wanda yake da daɗe tare da daɗewar tarihi kaga manzala sallallahu ya yi sulhu da mushrikan qurayshawa ya yi sulhu da yahudawa kaga yahudawa na kainu abanin nadir banu ƙuraiza duka ya sulhu da su wannan kuma sulhu yana kasancewa gwargwadon kenan maslaha ta al'umma musulmi wanda babu kaskanci a tattare da wani abu na musulunci sai kuma babu ma juzu mina shuru fil islam irin abubuwan da yake halitta sai kuma a haƙi babu na har qabla halqi fil asri a magazi babu gazotul hudaybiya ya maimaita shi babu man kallada al'ala'ida biyadi wanda kallada zai rataye al'ala'ida abin rataye na wuya biyadi da hannun shi wannan abin da ake rataya ma dabba hadaya ba wai ana rataya mata kirki ba kan mu manta kenan rataye kirki tsirkiya wannan baya halitta saboda kamanceceniya da wancan na mushrikai ko da abin da za a rataya ma dabba hadaya to kar ya zama wani irgi ne za a tufka a rataya saboda mai kai kama da laya kenan sai dai wani abu wanda yake na tsoro kamar auduga kamar kaba misali kaga duka waɗannan ana iya kenan ya zama an rataya ko kuma takalmi kamar a rataya da ke soye a rataya takalmi ana aisha ta radiyallahu ana annahu balagha annabi da abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu man ahada hadiyan haruma alaihi ma ya haruma ala alhaji hatta yunhar hadayu fa qalat aisha laysa kama qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ana fatantu qala'id hadaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أهله الله له حتى نهر الحليم daga aisha na ƙara yarda a gare ta annaha annahu balaghaha labari ya cin mata annabi abbas ya kula abdullahi ibn abbas yana fatawa cewa man ahada hadiya duk wanda ya kora hadiya haruma alaihi ma ya haruma alal haji lalle duk abin da yake haramta ga wanda ya harama tuni ya haramta a kan shi nan gurin labari ya ce matsalar fatuwar abdullahi bin abbas ba bai mamaki bane musa za iya cewa malami wani yana ba da fatawa kaza to yanzu lokacin da aka gaya ma wani malami yana ba da fatawa saɓanin fatawarka menene abin da yake kanka dole ka kalli wani tabarki sarfin sare suka tsaye a kai dole nan gurin ka kalli manhaji na sarfin sare a lokacin da wani ya karafa musu ko kuma suka samu mukarafa da wani bangaren fatawa wannan kuma shi ne musulunci abinda ya yalwace su yalwace ka ya kula yana ci amal ada hadiyar duk wanda ya kora hadiya haruma alaihi ma ya haruma alal haji duk irin abin da ya haramta ga mai haji to shi ma wa haramun ne akan shi hatta yunhara hadayu har sai an soke hatta yunhara har sai an soke hadayu hadayar wannan tashi kai ne kana gida sai ka ba da hadiyar aka ce da ita kaga ai ɗan kore ɗin za ka ba su su yi gaba da hadiya to yanzu tuntuni sai ka ba ɗan kore wani allah ma a watan shawar wata wani allah a kaza ya ka garbi sai ka ba su sai suka kora da aka yi da dabbobin sai muna ba su ya ce to tun lokacin da ka kora hadiya haramu ka yi aski ko ka yi kaza ko ka yi abin hatta yin har hadayi ba har sai lokacin da aka soke hadayi shirin goma ga wata faƙalar aisha da labari ya ci ma'aisha sai su ce laisa kama ƙalabin abbas ba kamar yadda ibn abbas ba ne ya faɗi ana fatantu ƙalaye da hadayar rasulullah sassanan biyadayya ni ce na tubke abin rataye na hadayar manzanar sassan biyadayya da hannayena sun makalla da rasulullah sassan biyadayya kuma nan sassan da hannayen shi mai albarka ya rataya ma waɗannan dabbobi guda ɗari sun ma ba ta biya ma abi sai kuma ya tura su tare da babana falam ya haram ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya haramta ga annabi sallallahu alaihi wasallam lahu hatta nuhira alhadai har aka soke wannan hadiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana mana nuni akan cewa dan mutun ya kora dabba wadda take ta hadiya to bai zaman ba ababe sun haramta gare shi me yake haramta ma mutum waɗancan abubuwa shine harama da haji dama me yasa aka ce ma a niyya da haji harama saboda ai haruma alayka kenan almahzurat daga san da ya zaman to ka dauki wannan niyya kai wannan harama din to dukkanin ababe ba sa hiramun ba wannan sa hiramun alama ce sa hiramun da kansa wannan shi alama ce ba shi ne yake nuna mai haramta shi yasa zaka iya sa hiramun ka daga da magana kaga ai in guri ya kure maka ake abin da tun daga gida zaka iya sa abin ka kenan ba shi bane ba abin da yake a wannan shi wannan alama ce daga alamar da take nuna tuntun kai harama saboda ka dan ka sa wannan bai nuna abuwa sun haramta sai lokacin da kaje miƙati ka daure niyya shi kuma daure niyyar nan ba wai cewa ba kake na waitu kaza a'a babu inda aka ce zaka ce na waitu ko ka karanta ko ka ce abin da ba shi bane zaka kawai wannan labbai ka amsa kiran wannan wa azzin fil nas bil hajji atuka rijalan wa la kullu dhamirin yatina min kulli fajjin amiq to wannan kiran da aka yi sai ka ce labbaik allahumma ka gani na amsa maka shine ake ce a talbiya kenan Allah na amsa ma kan mi wancan shelan da aka yi wancan kiran da aka yi ka gani umratan ko hajjan ko umratan wa hajj kenan shine zaka ambata shi kuma wannan kaga ambata wannan ba sunan shi ba furtaniya ai ba ca baka yana waito a cacca kai kenan Allah na amsa maka sau da haka kenan shine yake sawa ababe su zamanto haramun ga wanda ya zamanto yayi harama wannan yana koya yana nuna mana karantarwa ta salafus salih musamman sahabbai na manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka samu wanda ya khalafa musu akan wani al'amari zaka ga wani lokacin sukan cewa rahimallahu fulan law qala kaza wa kaza kaga Aisha Abdullahi ibn Abbas tsare kun juna ne saboda dukkan su suna daga cikin waɗanda suke al-muqsiruna kaga kenan tsare kun juna ne sa'annin juna ne bangaren shekaru bangaren ilimi a ƙara ne na juna to amma tare da haka kaga da labari ya cin mata lokacin da ta kuskurata da ibn abbas kaga ba ta aibanta ba abdullahi ibn abbas ko da jahilci ko na saboda ko da wani irin yare ka hudu magana wadda take a tattare ita da akwai tuzgunawa to kawai sunanta ka tuzguna ma wancan mutumin ita kuma magana mai daɗi mabuɗi ce ta zuciya ita ce za ta sa a karɓi dukkanin abin da ka zo da shi saboda haka ƙulurin nasi husna ku gaya ma mutane magana wadda take lalle mai kyau wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna shaytana yanzahu bainahum ku ci bayi su faɗi magana mafi kyau ahsan mafi kyau la'alla zaka iya Allah ci kanwa ne Allah sawa ne gani Allah kaza kaza wani Allah dora shi kan dare Allah ya kuskure shi kaza lalle kan kuskure ne in dai kaza kaza ne yace saboda ga inda daidai kin yace ka gani wannan ya haɗe raddi ga wanda ya ƙalafa maka musamman wanda kuke kan manhaji guda ɗaya wanda shi ne tafarki na hada suna wajen wa yin raddi ga wanda kuke tafarki ɗaya a ƙida ɗaya ya sha bamban da wanda ba tafarki ɗaya ba kuke to amma kasance ko da wanda ba tafarki ɗaya ba kuke Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da faɗin magana mai kyau wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manin tabari ala basiratin kenan basira ilimi tsanaki hikima ulu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kaga da aka ce hikimati kenan dole ya zama to kai amfani da salo lokacin da kake son mutumin ya gani ka gani fa qula lahu qawlan layyinan kaga wannan fir'auna kenan saboda haka wannan shine manhaji na salafus salih lalle kausa harshe kausa harshe wajen magana wannan in an samu wannan daga malami tabbas zamiya ce kuskurewa ne shi kuma kuskure babu wanda bai yayi yana da kyau kuma sai a nabbaha wanda aka sami yayi wannan shi ma kuma wajen mushi tambihin ta hanya wanda yake na salo wanda zai zama ya karba sau da abin da ake mafi duk gabaki da kowa ya karba a tsaye daidai sau da aƙida tsada gare ta shi yasa imamul bukhari yake cewa ya ku ahlus sunna kusanciya fiyayye ci al'umma musulmi shine wanda ta'allama sunnata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya san sunnar ma'aiki ya sanar da ita saboda haka yace fasbiru ya ahlus sunnati fa innakum aqallun nas ya ku ahlus sunna ku dauki hakuri ku ne mafiya karamci cikin mutane shi yasa kaga shedan ya je hotin fatsashi a cikin jama'a wadda take na ahlus sunna kaga abu ne mai tsada Allah ya maka muwafaqa ka gane cewa kawai hanyar tsira ita ce hanyar da Allah ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallam shi wanda abin tsada gare shi ba daukar shi aka muwafaka ce daga Allah Allah ya haskaka kirjin ka bude kirjin ka ka gane cewa tauhidi shine hanyar tsira ka gane cewa sunna ita ce hanyar tsira ka tabbata ka tsayu akan ta to wannan dace ne daga Allah to kuma dole shedan zai zama to ya tankare ka ko ta ko ina kamar yadda ya alƙawari to dole kuma ka tsaya ka kula kar ya je sa kai da kanka ka ɗau duka da abin nan kana ɓangarewa wani ɓangare na cikinka kaga in ka zo kana rusa ahlus sunna kamar ka ɗau wuka ne kana daɓa ma wani ɓangaren jikinka da niyyar kuma ka gyara wani ɓangaren to wancan aka yi in ka rusa wancan ɓangaren yanzu kenan ka rusa kanka da kanka ka gani saboda haka kenan wannan kuskure ne kuma duka zallace da shedani yake sawa dole sai ya zamanto mun tsaya mun kula a abu tsanaki mun tabbata akan abin da yake tafarki mun kalli a magabata suke babu wani wanda yake masumi wanda za a ce baya kuskurewa wannan kuwa a kowane irin abu daga abubuwa na addini yana nuna mana yadda ake son mace ta ma mijinta hidima kaga Aisha ta ce ana fatattu ni ce na tubki kaga ka dauki yawan dabbobin amma da hannunta Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tubka ma manzo da sassa kuma nan sassan shi kuma sai rata Aisha ta rana kaga wannan ya nuna mana ta'awuri da kuma su ke ne yin aiki tsakanin wanda suke ma'aurata kuma wanda yana ƙara dankon soyayya da kuma gane ma juna sai kaga kuma iya sun tashi babu wani fantarewa shi yasa yana daga dalilin da yake sawa a samu kangarewar yara rashin samun tafahumi tsakankanin ma'aurata za ka ga dukkanin ma'auratan da ake samun takon saka tsakaninsu to in ba wani iko Allah ba da wuya ka ga su sun samu turbar da ake so samu saboda ba su da haɗin kan da za su iya tunkaro aka wannan shi kuma duk inda sabani yake Allah ya ce wala tanazahu fatafshalu wa tadhhabu rihukum in kana son iyalan ku su rushe kawai ku samu sabani in kana son hanyar ku ta rushe kawai ku samu sabani da zarar an samu sabani to daga nan sai ka ga maki ya samu abin da ci yake jahe bango ya tsage ka dangare ke samun gurin shiga shi yasa kuma lokacin da muke kokarin fafutukar yakar juna ake kokarin rusa juna a cikin gidan sunna to a lokacin kuma kiristoci suke baje kolinsu suke yada manufofinsu suke bude makarantunsu suke baje kolin suke rarraba a wannan suke rarraba ma yara littattafai suke yada shigohi a lokacin masu gurbatacce aƙida wanda da ba san su ba ahmadiyya kaza suke sasa ɗauwa kuma sai su dinga amfani da wannan dama suna nuna cewa gashi nan gurin wa yanda mutane suke ga yanda suke kaza kaza to kaga wannan kuskure ne na kusa
wanda kuma wannan hidimar da na Aisha radiyallahu anha da sauransu kamar yana raddi zuwa ga mutanen da suke cewa ai wai ba hakkin mace bane akan ta dawo abinci ga mutum yawa kaga wannan duka raddi ne raddi ne duka akan su irin wannan hidimar da zaka ma san sahabbai suke yi suna yin hidima kowace irin hidima ga waɗanda suke mazajensu saboda haƙƙi ne ma na mace yana daga haƙƙin da muke yake da san mushi hidima ta hidimta a gare shi no no sabon da kamar aka mai wazi ko aka mai jan hankali no da sabon da ke da aka tausa samun shi da aka gaya musu da hukunci da hukunci ne gibi no ana iya tausa samun shi irin na kafin kamar da Allah ya cewa da yawan da biyu da
akwai mataki-mataki da ake bi wanda ana kaiwa wannan matakin dama mataki-mataki-mataki har wancan ɗin ma akan kaiwa amma dole ne an kalli kenan da waduk ɗin na wannan wane ne wanda za a yi ma za ka gada kai wanda yi mishin zai tasiri akan wannan kuma akwai bigiran da akan sassauta da kai kuma bigiran da ba a sassautawa yau a nan wurin babu takalilin ganami sai kuma takalilin ganam shi yasa shi fiqhu da'awa wani lokacin shi muke rasawa za ka ga fiƙin da'awa annabi sallallahu ai bai tura wani ya tafi wani gari a matsayin wakilta addini sai ya tsaya mai wasiya a karan kan karan kanshi shi karan kanshi sai an mai wasiya an kimtsa shi kamar da'iya na bukatar shi da kanshi a mushi kimtsi in da'iya bai samu kimtsi ba za ka mafi yawa ai muna da karamcin samun kimtsi na da'awa ne shi yasa za ka ga muna samun wannan kuskure shi yasa ya jaki ya harbe ka karama sai mahaukaci ya dake ka dake shi ka gani to kaga kai aikin banza zage ke zage ka ka zage shi aikin banza kenan kaga mutum ne zage ke ka zage shi aikin banza kenan mutumin da ya fada salon gagga mai tusa yumi ka kara musu aikin banza kenan ka zo kana ba kanka wahala shine zaka wai dan daudu sai ma raddi wai ka dawo kana mai dadi karo ta ma raddi wai ka dawo kana mata mawaki ya ma ka zo kana ina kai ina shi ai ya rabu mutane tsare kasa kuma ina asabaru alal azafi dauka hakuri a fusa cutarwa kana tunanin kana da'awa so kake wai kowa ya yabe ka yanzu lokacin da aka san ka kashe har a yanar gizo a gehe ɗin kai ba ahlus sunna bane to matsalar da ake samu akwai yan shi'a yan shi'a su kuma yin su fake da guzuma su albukan sana yanzu mafi yawa da kake ga ya dora hoton malamin sunna ana zage shi yawanci zaka samu ba ma yan dariƙa ba suke wani mafi yawa za ka sami in shi a sahi fice kan wani ko in ɗarika in bayan da irin shi ya tsauri ba da wahala ka gai ɗauko wani malami yana zagin shi kuma ko a irin wasu masu wasu abubuwa marasa kyau kai masu sai kaga akwai wani nau'i da aƙida kamar masu matsala da aƙida su suke wannan abin shine za ka gaya su fake da wannan sai ka ga su yi ta zagi sai ta kasa mafi yawa za ka samu dan an samu saɓanin da ke da kwai baya bayuwa zuwa ga ɗauko wani malami ana zagi duk yawanci za ka ga waɗanda suka samu tarbiyya hannun waɗancan su ne doka yanzu gehe ɗaya in na zo duk wanda ya ci mutunci na sai na zo na dinga bibiya to mutum dubu nawa saka bai ka ata ma kanka lokaci yanzu sai zama kawai kawo samkar ga da'awai kawai kokarin mutuncin ka kake san ka kare to ka gani wani kadis to sai a bi rusulim min qablika kadhalika ma atal ladina min qawlin min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi ka gani sau da haka haka ƙa'idar take wa dole dai wannan cutarwa sai an cutar da kai kuma shi yasa aka ce ma sabar alal afafi me yasa kaga shek mujaddid yayi kokarin yin risala ta usulul talata ai kaga shek ya haɗu da cutarwa mai yawa wanda suka ce nasarar da suka ci shek mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala shin mutum zai ci an ce kai ba musulmi bane ba je da kalmar shahada bai yake kawai ya ce zuwa shahadu Allah la ilaha shahadu la ilaha ba shikenan ba na shiga musulunci kaga shikenan inda shek mahmudu gumi fada ya dinga yi da su ya dinga amfani da damar da gare shi yana sawa mahukunta suna ta musu kasa ai da ba samu abin da aka samu duk wannan dandazon da ya samu a lokacin da shirka da bid'a da kaza ta zama ta yi katutu ai da kyakkyawar mu'amala da salon ina yake da salon zahi sanyin kar yake wa'azin shi da abin nan kaga wannan yasa sai zama to ya ce nasarorin duk da yace to amma muka ce Allah ya baka shuhura a babe na addini sai ka zo kake faɗa akan mutuncinka to lalle yanzu ka sabka da wancan turba amma ka tsaya kawai in an ga fushinka kan addinin Allah kai kuma Allah ne zai maka wannan faɗa akan mutuncin naka kuma wannan an cin nasara kawai karka ka aka da duk wani mai zaki kuma dama ba wannan ɗinka ba za imam malik ya tura wani ɗalibin shi je kasuwa ka ji me ake faɗi kaina yace wasu suna kushe wasu suna yabo yace haka mutane su tuntuni da ba su kushe wannan shine halin mutane to kaga muna bukatar kin shi yasa zaka ga mafi yawa kenan ana samun wannan kuskuren daga gare mu Allah tabbatar da mu akan turba wanda take ta addini dole ne mun kalli magabatan mu wanda suka gabace mu irin kalubalen da suka hadu da shi suka yi hakuri shi yasa suka ce nasarar da suka ci kuma mu ma ba za mu ci nasara ba dole ne mun yi wannan babu taqlili da ganami sai kuma rataya alama ga awakai da tumakai kenan bai bai تقيت بقى كرة أمة لشانو وأنا رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم غنما أنه صلى الله عليه وسلم يباد هدية أواكب في رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم ألد الغنما يا رات يا ما تماكي ألاما وقام في آله حلالا كما سيزونا الكتابة ترى لي حرما وفي رواية عنها قالت وتلت قلائد قلائدها نا تبكي راتينت من إهني دك أودك kana indi wadda auduga ce ta wannan ya nuna ana son mace ta dinga kokarin da abubuwa na addini ta sa gudun mota kaga ta ce kana indi wannan nawa ne kamar yadda zamu ga da dama yawanci duk abin da ake kusan ma kace matan sukan yin maza kokari shi yasa zaka ka ga wani turare a masallaci sai kaga wata mace ta bada ya ka ce ana kaza ya kaza aka ce ma ana wani wa'azi sai kaga adadin da mata za su bada wani lokacin yakan yin ma wanda maza za su bada kenan wannan kamar wanda ya gabace shi ne kuma sannan ababe na ibada ana son ka yi gwargwadon ƙarhinka kaga Allah ce ya haifa masa ya tsara min alhali misali lai ya ce bakka da kudin rago kana iya sayan akuya ko gunsu duka bakka da kudin wancan ba a ce ba dole ya ka ciwo bashi ba kudin rago to dole ya rago sai ka sayi bunsuru in ba kudin bunsuru ya ka sayi akuya to amma sai mu kallafa ma kanmu dole kamar dai abin ba dan Allah bane ba ka gani to wannan duka yana daga kuskuren da ake samu wannan ya nuna imam al-bukhari amma mai tashi a zai ba mu idza ba ta bi hadi ne duba alam ya haru kare shi kana gida sai ka aika dabba ka hadaya sadaka sadaka kai ba ma haji baka ji kana gida yanzu a nan gurin sai ka saya lokacin da za sai ka saya a maka hadaya a can gurin misali to yanzu sai ka aika kai da ka saya hadaya kawai dan sadaka kai ma yanzu dole komai ya haramta gare ka a wannan ai ba ba harama da haji ba kai babul jilal lil budun wat tasadduq biha wannan babu zai bayyana mana al jilal lil budun hukuncin shimfida ko kuma yin shimfida lil budun ga dabba hadiya wat tasadduq biha da kuma yin sadaka da lautun dabbar da za a tura hadiya ai kaga ya halitta hau sai ko kuma da kasa yata akwai lautun ta shimfida ta sama to wannan shimfidar da take sama yaya hukuncin da yake عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نهرت وبجلودها daga sayyidina ali Allah ƙara yarda gare shi yace amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi umarce ni yi sadaka bi jilalil budini da shimfida ta wannan taguwanni allatina hartu wadda na soke wa bi juludiha in yi sadaka kuma da fatin wannan yana nuni a bisa kyautata dabbar da za a yanka hadaya kaga sai aka dora mata shimfiɗa don wanda zai hau ma ya hau da shimfiɗa ɗin sai kuma akwai halaccin wakilci kana iya wakilta wani yanka malayya ko hadaya misali ka yi da hannunka ya yi amma kana iya sa wakilci wani ya yi maka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu alladhina kuwa bi juludiha sannan kuma duk abin da yake da alaka da dabba ta sadaka to ana ba da shi sadaka yanzu misali dabba ce ta layya to gashinta fatarta kashi ne ne duka ba da ake sadaka ba ka tattara ba kashin in masu neman kashi zan ka ce to barin aje saboda ana sayan kashi aje a yi da sarkaci ka aje daga baya ka yi a tafi kuma sai ka saida a ko ko misali kai baduku ne ko karafin nan ka ajiye wata ka kai amfani da ita ko kuma misali wanda ya maka hida ɗin ka ce to amshi zai ce nan ka ce to wannan fatar da na baka da abin nan ai shi kadai ma nawa yake ka rage mun kaga yanzu da ka lissafa wannan a ciki kenan kamar ka sai da ne ba ka yi ba lissafi da nan kawai ka ba shi wata ka ba shi nama to da amma ba ka ce wata wancan wadda ka ɗiba kuma duk da haka in baka kaza kaga kamar kenan naman ya zama wani yankin da ka biya shi sai dai kawai ka ba shi sadaka kamar yadda za ka ba kowa sadaka jika biyar ne kuɗa yake shi kawai ba shi jika biyar nama kuma daban wannan sadaka ka ba shi kamar yadda ake ba kowa sadaka abubuwa kuma na al'ada da zai ce maka a in mahauci ya yanka sanuwa ga abin da yake ɗauka a a ajiye wannan abin na al'ada kawai mai tsada nawa zan biya ka zancen ka ɗibi wancan ka yanki wancan ka hudda makogwaro da waye ka yashe rabin nama bai taso ba sai dai kawai a baban sadaka amma a yashi wannan duka bai ta sai dai in kuma za ka bashi in ka ciki duka kuma ka bashi to ka san kudin shi ka goma ne ka ashirin ka bashi wannan wancan abin sadaka ka bashi bai daga abin da zaka biya shi imam al-bukhari ya maimaita shi a babu yutasaddaqu bi jalal al-budun sai kuma ma la yuqil jazzar abinda ba ba mahauci min al-hadai shi'al kenan la yuqil jazzar min al-hadai shi'al ba ba mahauci wani abu daga cikin wannan abin da hadiya sai kuma yutasaddaqu bi jalal al-hadai ana saraka da fata ta layya ko ta hadiya a wakana babu wakana tashrik fil qisma ghairi kana iya wakilta wani kenan ya wakilci imaka kamar yadda yanzu kenan da yawanci wakala ce yake babu zama ya rajul al-baqara an nisa'i min ghairi amrihin da na
farashin su kima su sai ba da amfani ko kuma ya ba da ake saya a wajen mai shi zai iya ma amfani da ita ai matsayin ta kamar naman ne yadda ya halitta ya amfani da nama yanzu matsala shi ba duku ne wai kamar in zai sa da cikin harkar kasuwanci a kai kuna gane wanda yake amfani a da a a sai dai sai wata da ba ba zai iya fara ta dai sai a ba zai iya wannan ba sai dai ya ya ba da ne sai wata da ba amma ba ya ba ba wancan kuma Allah ya dawo ya siya a wajen shi a babu zama ya za a samu wani nau'i ai daga nau'i na ido ya kalla gida babu zama ya rajul al-baqara an nisa'i min ghairi amrihinna kamar yadda Umar radiyallahu ta'ala anhu kaga an yayi sadaka da wani raƙumi yayi hamala ga wani da ya ba mutum hamala sai ga ya bar raƙumin da ya saɓe sau da haka sai niyyar zai siya ga alamsarsa sai alamsarsa sai ce a babu zama ya rajul al-baqara an nisa'i min ghairi amrihinna sai kuma mutum da zai yanka ma matan shi sanuwa amma ba tare da umarninsu ba أنا عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بقين من ذي القعدة تقدم وفي هذه الرواية الزيادة فدخل علينا يوم النهار بالعام بقرين فقلت ما هذا قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هلتا mutum ya sai saniya a layi yanka ma matan shi su suna tunanin rago ne zai yanka musu ko tunkiya ba su ma san me yanka musu ba kawai sai yanka musu saniya kenan su da za a yanka ba su suka yi umarni ba shi ne ya ga dama ai wani zai ce ai ba su yi niyya ba ko an yi musu koda ba su yi niyya ba ba wai dole ba ya ce to hajiya ki yi niyya kenan abubuwan kasa a shi zai yanka musu kawai shi kenan ya yi da niyya ya yi musu abin nan ana aisha radiyallahu anha qala kharajna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun wata tare da wanzala sallallahu khamsun baqina min bil qada a ragowan zulqada kwana biyar ya rage mana ashirin da biyar ta kaddama wa fi yadda ruwaya ziyada ana akwai ƙari fa dukhila alaina yawman nahari ranan goma ga wata sai aka shigo mana bilhami bakari sai aka shigo mana da naman saniya fa qultu yana ce ma hada wannan wakala na haram suna an azwaji sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tace dukhile alaina sai aka shigo mana da ni da wannan nama na sanu kaga su san ba mi aka yanka musu tace to wannan nama ba aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yanka ma matan shi wannan yana mana nuni a bisa abinda ake bukata in kana da hali bangaren abuwa na ibada kama matanka ka kai matarka aikin hashi ka yanka mata layya ba wani abi wannan bane kaga annabi sallallahu alaihi ya tafi da wadancan sannan kuma annabi sallallahu alaihi ya yanka musu so da haka kenan kana da ba cewa ba za ka yi a ke ma madan ina ki da kudin ki kudi na sau da haka ki da kudin ki ke ma a kana iya sai ka sai shi kenan ka ka ka ka yanka musu ba dole ba ne ita keken keke ita na ta kai naka eh tara ki ka zanki a duka wannan yana daga abubuwan da yake na mu'ashara bil ma'ruf wa alaikum salam ta wajen yankan ne wajen da ake cewa Allahumma taqabbal minka walaka Allahumma taqabbal min abdika fulan a ba wannan ba sai wani ba shar'anta ba ya zo daga athar na wasu daga sabon ya tabbata amma bai tabbata ba wani ba ko bismillah amma ba ko babu nar fi man haran nabi sallallahu alaihi wasallam bi mina sai kuma sokewa a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sokewa a mina gabaki ɗaya mina gurin sokewa ne an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma annahu kana yawma annahu kana yanharu fil manhar ibn umar ya kasance yana sokiya gurin sokiya ya ne manhar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ne inda nafsala sai ke sokewa amma nafsala sai ce na hamtu hauna wa mina kulluha manha na soke ana amma ko ina ma gurin sokiya ne kenan ba lagun bane sai nan gura amma an kai a gurin da nafsala sai ke yi falil alam babu narin ibli muqayyada wannan kuma zai karantar da mu siffar narin ibli sokewa da kuma muqayyada halin an masa da baibayi kenan daga tarjama babe yana nuna abin da yake afdal ga raƙumi shine annahar a soke shi amma da za a kwantar da raƙumi a yanka shi kamar tumkiya to kuma ya halitta ce amma asali kenan me zai zamanto an soke shi kenan daga tsaye shi yasa ce narin ibli muqayyadatan kuma halin an yi mata da baibai a lankwasa kawa daya sai a daure sai ta tsaya a kawa guda uku kawawa guda uku wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ne ce wa walbudina ja'annaha lakum min sha'air lahi biya khair fadkur suma tahi alaiha sawafa Allah subhanahu wa ta'ala ce kun ga wannan dabbobi irraqun mashanu an sanya alkhairi a gare amfani na duniya amfani na lahira kaga amfani na duniya za a ci za amfana da fatar amfani na lahira kuma ai ladan zai sadu zuwa ga Allah Allah zai samu aljanna ka gani Allah ya ce to fadkur suman lahi alaiha sawafa kenan ku ambaci sunan Allah lokacin da take ne a tsaye kaga kenan sai nuna lokacin sokewa kenan in an lankwasa kafa to tana tsaye ne zaka ce bismillahi Allahu akbar fa idza wajabat junubuha kaga sai ƙara tabbatar ma da ni a tsaye fa idza wajabat junubuha to in sasannin ta ya fadi bayan an soke fakulu minha bayan an yi kuma fakulu minha ku in ku ci ka gani imani amfani na duniya ko waƙi mun qani'a sannan ku ciyar da wanda yake alqani'a wanda ya kame wal mutar da kuma mai tsananin bukata wanda zai zo ya bara da wanda zai zamanto ya kame duka bashi da mabaraci da wanda bai tambaya ba ka gani saboda haka kenan fatimul qani'a wal mutar ka gani kadalika sakharna halakum la'allakum tashkurun Allah ce haka muka hore muku hawa in ci idan mu gode ma Allah wa yake godiyar Allah a saman yanzu duk dabbobin nan da za a yanka ka sharfuna mallayya hadaya ka yanka a cika su na miya kana gode ma Allah kai wa ba kai ba ake yanka ka gani sakar na hara ku mun hore muku idan ku hau ku ci la'alla ku tashkuruna kuma Allah dan ma mu ƙara lanyana lamaha luhumuha naman na ba Allah bai ke zarra wala dima'uha ba jinin ba wala ke na da wata falo ko kawai dan Allah muka shi ke zarra Allah subhanahu wataala kazalika sakhara halakum Allah ce haka muka hore tsare gare ku litukabbiru Allah ala ma hadakum dan ku girmama Allah ala ma hadakum wa bashirul muslimin wanda suka tsaya suka yi dan Allah to sibbar wannan wa anhu radiyallahu anhu annahu ra'a rajulan annabsa sai ya ga wani mutum kada ala qabada nasabu ya gurfanar da taguwar shi yalhauha yana sokewa faƙale shi ib'a qiyaman tayar da ita tsaye muqayyadatan sannan kuma ka mata ka daure ka dan kwarkawa daya ka daure sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan shine fa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ke ke ke ke ma aha kenan mai tukabbirun ala wannan kenan kaga ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala ya yi mana akan wannan wannan kuma iya daga dai ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala yadda za ka ga abubuwa na ibada Allah ke don mu amfana a duniya mu amfana a lahira ka ɗauki dai misali aikin haji amfani nawa alkhairi na al'umma ta musulmi take samu ci aiki haji kai ka tsaya ka kalla banda amfani na lahira amfani na duniya ma duk wanda ya je shi aikin haki sai kaga ya samu linkin ba linkin amfani in ba da ake sa wasu abubuwa ba na abin nan na wani yadda za ka ganye je aiki haki kudin da ya zuba masu ya ci riba zai ɗauki wasu kayan haja ya je shi da su wani kuma zai yi sana'o'i dama allah subhanahu wa ta'ala ya bamu damar wannan abin kaga wani zai je shi ya yi sana'o'i ya ayyuka wani kuma zai je kamfanoni wani zai kulla sharika wani zai kulla mu'amala ya kara mutum da ya je ya dawo daga haji sai ka ga ya mugun kuɗi ka gani wani daga yaje banda magora akwai wasu alaƙa na kasuwanci da ake kulla sai mutum je wancan kamfanin a je a yabin nan daga nan gurin kullo kasuwanci da mutanen da suke can kawai sai dai dinga aika kuɗaɗe ana turo mishi kaya da haka wasu suka yi kuɗi banda wanda su kuma za su samu khairiyya khairiyya a kulla wata alaƙa ta taimaka ma al'umma da wahala kaga an je aiki aiki sai kaga an dawo an samu wasu mu'assasa sababbin mu'assasoci saboda an kullo wani alheri a can wurin to kaga alheri ne a abin nan din to haka zaka ga layyaci duk wata ibada da Allah ya shar'anta azumi ne sai kaga akwai alkhairai na duniya kale kai da azumi yazo taimaka ma juna dama qur'ani cike da yin sadaka kai duk abin da kaga an shar'anta sai kaga akwai misali yanzu wannan sallar da muke haduwa ne da lokaci biyar kaga misali duniya musu da sabuwa mai karni ya ga mai karamin karni ko zamanin safai haka ake wancan bai da tufafi kai kuma kana da kwamfune ɗari kullum kuna sahu ɗaya tare da shi sai ka ɗauko shi kenan yanzu za ku zo kuna sallah sahu ɗaya da mutum ku zo ku ranar sallah ka gabe sa kayan sallah ba ko ka san ga kayan shi yadda suke kaga za ka kulle wasu kayan ka bashi zakatul fitr ka bashi mai ƙarfi ya taimaka matashi ne kaga yana ta ƙoƙarin ibada kai kuma kana wata ma'aikata kuma an ce maka ana buƙatar mutum biyar ko mutum wannan shekara kaza tare kuke ko na ba ladanci ko na kaza a rauni yanzu ka je kana lalabawa a ƙauyen ku aina ne kana da shago ka buɗe wata rumfa kana son ka sa wani wannan matashin kuna sallah tare shi ka yarda da addinin shi da amanar shi kowane lokaci kaga saboda me yana nazumtar masallaci da ibada kaga ai zaka shayo shi ka kulla shi cikin wannan abin to da wannan ne kake ga alherai yana yaduwa cikin al'umma ta musulmi a da haka aka yi kuma shi ne ma musabbabin da kaga an shar'anta mana wannan haduwa a yi tsalloli lokaci da amma da asuba da isha da kaza kuna sallah tare da mutum bai da lafiya baka bincika ba yana halin tsanani ai ba sai ya ce maka yana halin tsanani ko na da bukata kai za ka fahimta akwai abubuwan da suka faru kawai ka sani mutumin nan kwantarciyar ne kuma azumi ya zo shi kuma yana da iyasa na misali ai miskini ne ya kudin da yake dauka ya za su iya isa in wasu abuwa suka faɗo dole ba zai an kama matar shi ta ayyu kai ka san ga gurgurar albashin shi wannan ma ne birni kai ka san ga gurgurar abin shi dan to ka gani to ai ka ga karshe ma ke na yan limami karshe ma ke na yan limami ka gani saboda yin wannan ai suka kama ma addinin ne sahiya ne tare da addini ɗin ka gani ladani ne limami ne wannan kuma kai musu ma ka yi ma sha'akar na addinin Allah shi yasa ai kuskure ne ma da zaka ga wani lokaci sai mai kyas kuma kyas din da ake yi sai ai ta tara shi da malamin ba za a sashi shugaban kwamiti lada sai a samu can wasu masu kuɗi su za a sa kuma yanzu ya zuwa da kananin bara a taimaka ma wane ne can wurin da wani za a ma wane ne can za a ma wane ne kaga wani tufka da warwara ke ya za a yi ana zance a harba abu nesa kuma ga wani a kusa yana da bukata kuma shi kin yana daga ma'abuta auqaf kin kaga ai abin da kai wani bambar kai cikin shi to irin wannan da yawa za ka ga muna kuskure wanda ya fi dacewa kyasi da aka tara kuɗi ladani ne kaza ne wani abu ne na ihsani sai a ware irin wannan abubuwan ya faru ta gida sannan kuma sai a ƙetara amma ce eto a tattara a je likita akai gudunmuwa kaza a tattara a je gidan kaso a gidan kaso ba gwamnati take musu ba da meri kai dole ya ka kai ma gidan kaso in ka samu wannan da banka je kama in gidan kaso amma kai ga hukunci ke kuma da kai za ka yashi sai ya abubuwa ka kai gidan kaso gwamnati za ta bar su tsirara wannan ba hakkin ga wanda aka kai su da kwai dama abin da aka samu su kuma ma ba a so ma a kai musu kayan daɗi su ba horo ne aka kai su yanzu gari ya kai ma ɗan kaso turin kwamfanin nuka a kan yabin nan ba gwanin daɗi ba gobe ma murna ke a je shi a kai musu kaga ba a ce ba ka a mishi amma dai ai ba su aje da ɗan kaso daɗi in aka je da shi daɗi gobe ma sake yanzu kenan wannan duka shine hikimomin da musulunci ya shar'anta mana abubuwa kuma duka kalli kowane irin abin da aka yi akan wannan ne addini mabaniyin alalin salim fi jalbi hawa dar ilil mafasili addini dama an gina shi aka masala babu wani abin da aka shar'anta mana a addinin nan face kaga akwai maslaha ta duniya da kuma maslaha a lahira kai kuma yin mutum ya jayo kai kawo ka ma'aikata ce ba kuma kwama ba za ka yi shi ɗin kuma kai kamai da shi gefe in kasuwa ce ya jayo kai kawo ka ba kuma shiga ba za ka yi ka gano can ƙuri ka bar shi a baya in kuma Allah ya ɗora ka kai ma kai sama to kuma kai ma da kwai ihsani shi yasa zaka da kwai da zaka masu gidan da zaka koya musu kasuwa su saya musu gida su kai su makka su musu kaza to kuma haka na ake yi duka sai ka gani haka dai ne duk al'umma ta samu taimakekeniya da kama ma juna duka wannan duka masalahoyi ne shi yasa haka wannan dabba ita ma ta hada za mu gani Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan nawa
suke da da ra'ayi a wani wani ne da su a ƙirshin na ta lubba kenan ai da kwai gurbi inda shi ne ina wani wala gurin na abin da gurin raman nan na ƙirshin na ta nan ne za ka yi abin da in za a yanka ya kamata in za a soke ya kan yi gamo duk ka samu su malam muhammad inda za a najera su ne su gwada maka sai ka kama sai ka kama sai a yawon nan na kenan abin da muka wadi ya zama daidai Allah ta ramu alada mu safaran mu kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah subhanahu wataala tabbatar da ibadagan masu farki wanda ke na daidai ya rabbal alamin Allah ya ma rayuwar mu albarka wani subhanahu wataala mana albarka cikin neman ilimin Allah subhanahu wataala ya saka ma malaman mu da alkhairi kan dukkanin alkhairi da zama suna dora masa ya rabu alamin ya musu muwafaka ya tabbatar da gargansa ta farki na daidai ya kuma kare su daga sami ya rabu alamin wanda suke halin damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da mamar salahi ya na basu lahiya akwai mamar wani dan uwa da ta rasu daga cikin ɗalibai ya sa ta addu'a Allah ya cikanta da rama ya ramshe ta ya sanya a canna ita ce muku ya rabu alamin Allah wasu lara Muhammadu alaihi wa sallam wasu da tare da kuma alaihi wa sallam ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك